أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد وجعنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض الأرض ولا يكتمون الله حديثا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك الصيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fa kaifa yaya halin kafirai zai kasance idza ji'ina a lokacin da muka zo da min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma bi shahidin muka zo da mai shaida da zai shaida a kanta yashhadu alaiha wanda zai shaida a kanta bi amaliha da aikin da ta aikata, wa huwa nabiyuha shine annabinta. Waje ina bika muka zo da kai kuma ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ya annabi Muhammadu tsiran da Allah da amincin tabbata a gare ka, ala ha'ula'i shahida, shahidan muka zo da kai mai shaida ala ha'ula'i a bisa waɗannan shaidin da suka shaida mawa annabawa. Mana shahidan ala ha'ula'i mai yin shaida akan waɗannan shaidin. Iza ja a yau mulkiyamati, idan ranar alkiyama ta zo, na'am, to, iza ja a yau mulkiyamati, idan ranar alkiyama ta zo, yuja'u za a zo da binuhin da annabi Nuhu, alaihi salatu wassalamu tsiran Allah da aminci su tabbata a gare shi, wa huwa awwalul anbiya shine farkon annabawa, fa yuqalu lahu sai a ce mai hal ballagaka jibrilu ma ursiltu bihi ilayka kuma arsaltu bihi ilayka hal ballagaka jibrilu ma arsaltu bihi ilayka Allah sai tambaye annabi nushin malaika jibrilu ya isar maka abinda na aiko shi zuwa gare ka ya kulu sai annabi nuhu ya ce na'am eh ballagani jibrilu lalle malaika jibrilu ya isar min da aika to wa anta hal ballagta liqaumika to kai ma ka isar ma da mutanen ka yakuru sai ce na'am ballagtu liqaumi na isar ma mutane na yunada ummatu nuhin sai a kira jama'ar annabi nuhu suma sai ce muku hal sai ce musu hal ballagakum nuhun shin annabi nuhu ya isa muku da aika ya kolo na sai ce ma ja ana min bashirin wala nazirin babu wani mai bishara ko mai gargadi da ya zo mana ba wani mai bishara ko mai gargadi da ya zo mana mu ba ga kowa ba ba wanda ya zo sai kula Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah mai girma daukaka yace man yashhadu laka ya nuhu annaka ballaghta waye zai shaida a gare ka ya kai annabi nuhu cewa ka isar da aika ya kulu sai annabi nuhu ya ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'ummar annabi muhammadu ne kira da aminci Allah su tabbata a gare shi su ne za su yi min shaida fatashhadu ummatu muhammadin anna Allah anzala fil qur'ani sai al'umma manzala sallallahu alaihi wa sallam su yi shaida cewa a aiko Allah ya sauka a alqur'ani cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi mu kuma mun karanta wannan a cikin alkurani saboda haka mun tabbatar da cewa annabi nuhu ya isar ila akhir surati karanta har karshen sura saboda haka mun tabbatar da annabi nuhu ya isar musu da aika fa shahidu sai su shaida bi anna nuhan cewa annabi nuhu kad ballaga lalle ya isar da sako wa hum kafaru sune dai suka kafirce sune suka kafirce bayan isan musu da aika da aka yi a فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم بشيدة أن أمته على الأمة سا وسط زاببوني أدول أين آدلين خيار زاببوني تقبل شهادتهم ذاكر بشيدة فلك idan muka yi ma annabawa shaida mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai zamo shaida a gare mu an abi sa'id al-khudri kala an karbo daga abu sa'id al-khudri yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زال زيرا لنا من تثبتا غريش يتي يدعى نوح ذاكرا أن نوح يوم القيامة رانا تاشا القيامة فيقول سيتي لبيك وسعليك يا ربي أمسى وركا أزكي يا تبتا غري أكركشن كيرنك يا أبنجزينا فيقول سيالا تمي هل بلغت كائسر فيقول سيتي نعم نائسر فيقال سي أفراد أمتي قال أمة نبي نوح hal ballagakum shin ya isa muku fa yakunu sai su ce ma atana min nadhirin ma atana min nadhirin babu wani mai gargadi da ya zo mana fa yakulu sai ce sai a ce ma annabi nuhu man yashhadu laka wa zai maka shaida fa yakulu sai ce muhammadun wa ummatuhu annabi muhammadu da al'ummarsa fa tashaduna sai ku yi shaida annahu kad ballaga cewa ya isar wa yakunu rasulu alaikum shahidan sai manzo shi kuma ya zame muku shaida fa zalika qauluhu jalla wa aw ajalla zikru wannan shine ma'anan fadin Allah mai girma da daukaka da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida shine ma'anan wannan fassaran wannan aya wannan hadisi sahih al-bukhari kitabu tafsir babu qaulihi ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan a cikin wannan babi wannan hadisi yazo a karkashin wannan aya fassaran wannan aya a kitabun tafsir to wannan kenan summa kazalika sannan ila akhiril umami haka za a yi ta kira annabawa ana cewa kun isar suna cewa eh al'umma suna cewa ba wanda ya zo mana mu kuma ana kira mu muna yin shaida sai mu karanto ayar da ta zo alqur'ani wanda take nuna wannan annabin ya kawo aika annabi sai mana shaida to haka ne to shine fa yajawu sai a zo bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da annabi Muhammadu shahidan alaina na shi kuma shi zai shaida a gare mu kana rasul sallallahu alaihi wa sallam jalisan wata rana ma yake sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zaune fa nazala alaihi jibrilu sai malaika jibril ya sauka mai wa qala lahu sai ya ce mai inna allah allah ya amurka ya umarce ka an tasma alqur'ana ka ji karatun alqur'ani min ubayy bin ka'ab daga bakin ubayy bin ka'ab ka ce ubayy bin ka'ab ya karanta maka alqur'ani fara salar rasul ila ubayyin sai manzala ya aika zuwa wajen ubayyu bin ka'ab qala lahu sai ce yace mai amara ni rabbi bi an asma'a minka alqur'ana ubangiji na ya umarce ni cewa in ji alqur'ani daga gare ka qala lahu sai ubayy ya ce wa manzan Allah sammani bismi Allah ya ambace ni da suna na yace ubayyu wa baka sai ubayy ya fashe da kuka farahan dan farin ciki fasara sai zamanto ya karau yana karanta ma annabi min awwal suratul nisa'i daga farkon suratul nisa'i hatta balaga huna har sai da yazo nan wajen waje ina bika ala haula'i shahida yana zuwa nan fa fabat aina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai idanuwa idanuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam suka kama zubar da hawaye wa qala lahu sai mai hasbuka hasbuka ya ishe ka haka ya ishe ka haka a dufina abu yazid al-bastani an bisne abu yazid al-bastani faja'ahul malakan sai malaiku biyu suka zo mai kala lahu sai suka ce mai wa rabbuka waye ubangijinka kala sai ce musu la tasalani a'a ni gaskiya ba ni za ku tambaya ba salahu ku tambayi Allah subhanahu wata'ala kuwa shi in qultu inni abduhu ni in nace ni bawon shi ne walam yaqul walam yaqbal Allah bai karba ba fala fa'idata fi haza in ni nace ni bawon Allah ne Allah bai yadda da ni a matsayin ni bawon shi bane wannan fadin na bai da wata fa'ida sarka ku tambayi Allah in ya tabbatar da ni bawan shi ne shikenan salahu ku tambayi Allah in kala inni ana abduhu in ya ce ni bawan shi ne fa zalika wannan wa illa in ku Allah bai yarda da ni a matsayin ni bawan shi bane fala fa'ida ta fi kalami dan na ce ni bawan Allah ne ba wata fa'ida a karkashin haka ruhul bayan juz'i na daya shafi na 228 harfai kenan yau mai izin a wannan rana mana yau malmaji ranar da za a zo da annabawa da da al'ummominsu da sauran da mu kuma al'umma manzan Allah ya waddu allazina kafaru kafirai za su buri wa waɗannan ya waddu allazina kafaru waɗannan da suka kafirta wa asau rasul suka saba ma manzan Allah za su buri law tasawwa bihimul law tusawwa bihimul ardu an karanta da qira'at ko law tasawwa bihimul ardu da ina ma dai a ce ƙasa za ta daidaita kawai da su mana ta shafe su ya zama to su masu zama ƙasa kawai yanzu saboda mene saboda bala'i da musifa da za su gani ya tamannau na za su yi buri bi an yakuno turaban su kasance turbaya da azamin hauli saboda girman tashin hankali da su gani na tashin alkiyama kama fi ayatin ukhra kamar yadda yazo a wajen a wata ayatin da Allah ke ta nan suratul nabai ko wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba a ranar nan kafiri zai ce kai cona ina ma dai da na zama totar baya ya tamannal kuffaru kafirai za su buri an ta tasawa bihimul ardu kasa ta daidaita da su waya kono turaban su zaman totar baya dan me saboda bala'i da tashin hankali da suka gani na tashin alkiyama wala yaktumuna Allah hadisan ba za su taba iya boye ma Allah wani zance ba mimma amiluna daga abin da suka aikata wa fi waqatin a wani a wani wajen kuma akhar na daban yaktumunahu za su ɓoye zancen ya ƙulu ya ƙulu na za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina a wani wajen za su ɓoye su ce Allah ba mu shirka ba wallahi mun rantse da Allah rabbina ubangiji mu ma kunna mushrikina mu ba mushrikai bane ma ma baina hatain al ayatayn abin da ke tsakanin waɗannan ayoyin biyu nan an ce ba za su ɓoye ba can an ce za su ɓoye to menene ya za mu fahimci ayoyin duka biyu sai shi ce to wallahi rabbina ma kunna mushrikina ha za ka samu wannan boyewa ne a zahirinsa وهنا قال انا كما الله ce wala yaktumuna Allah wala yaktumuna Allah hadisa ba za su boye ma Allah wani zance ba to li annahum saboda su hawalul kitmana za su kokarin boyewa su akan za su kokarin boyewa za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina fa qasama Allah ala afwahim ta Allah yimke bakunan nasu idan suka faɗa ka ai kaga sun boye ta Allah yimke bakunan nasu fatakallamat al-a'ba'u kullu sai gabobi su fara magana kaga ba su boye din ba kenan sauraka za su kokarin boyewa gabobinsu za su bayyana su na dakat kullu jari hatin kowace gaba za ta faɗi bi ma amilat abin da ta aikata don haka falam yaktumu shay'an ba su boye komai ba ya ayyuha allazina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa fa- falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba فتيمموا صعيدا طيبا فامصحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الله يتي يا ايها الذين امنوا يا كوباي ودان كوكاي ايماني ده الله كوكاي ايماني ده النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربوا الصلاه كركو كسنتي صلاه الايه الثالثه من ايه الخمر wannan ita ce aya ta uku daga cikin ayoyin da suka soka akan magana giya wato larabawa wasu mutane ne da suka mai da giya ta zama su ta suka zama ita sun yi sabo da giya wani irin sabo to Allah cikin hikimarsa da zai haramta giya sai Allah subhanahu wataala ya haramta ta tadrijiyan sannu sannu a ce kar ku sha giya lokaci kaza a giya tana da ɗan amfani amma akwai laifi mai yawa a cikinta kaza kaza kafin a kai inda za a ce kawai an haramta to wannan tana daga cikin ainihin aya ta ta karo na uku. Lamma nazala yayin da faɗin Allah ya sauka yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi. To a wannan lokacin da wannan aya ta sau- ta sauka shariba ba'arun shariba ba'adun wa taraka ba'adun. Wasu sashe sun ci gaba da san- shan giya, wasu shashe sun bar shan giya. Fa'amila Abdurrahman bin Auf walimatan sai Abdurrahman ɗan Auf ya shirya walima, wasta habara kubara a sahaba ce ne mahalartowa manyan sahabbai, fa'akalu suka ci wa sharibul khamra suka shaisha giya. Wa qaddamu sayyidina Ali ibn Abi Talib li salatil maghribi su gabatar da sayyidina Ali dan Abi Talib don yin sallar magriba. Fakara sai karanta suratal ah, suratal kafirun sai karanta suratul kafirun bi hasfin la'ati kullum da shafa la'ala ɗin nan la'abudu sai ce a abudu faƙala sai Allah ce ya yi wallazi na amanu ya ku bayan da kuka yi imani la ta salata la tu sallu kar ku kuskura ku yi sallah wa antum sukara kuna cikin maye mina sharabi na daga giya a lokacin giya ba haramun bace amma abinda aka ce kar su sha giya daidai lokacin da za su yi sallah hatta ta alamu mata ko mata kuluna har sai kun san me kuke faɗa bi an tasku shine ku watsake daga giya faqara ar-rasul hadhihi al-ayata sai annabi ya karanta wannan ayan faqala umar sai sai umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan kafiyan Allah kai mana bayani cikin sha'anin giya bayani wanda zai wadatar da mu dai mu gane inda aka sa batu aka sa gaba a cikin sha'anin giyan nan ila al'ana har zuwa yanzu dai ma ta bayyana hukumu hukuncin giya bai bayyana ba ba'dhum yashrabu sashin su yana sha idza arada nawma in yi nufin zai bacci fil layli a dare waya su sai watsake qabla qabla salatu subhi kafin sallar asuba fai fa yusalli sai sallatu asuba wa huwa ghairu sakarana yana halin da ba na maye ba wa ba'dhum sashin su taraka mutlakan ya ya kyale ke dai gabaki dai kawai hatta nazalat al-ayatu rabi'atu har sai da aya ta ta ta ainihin hudu ta sauka min suratul ma'idati wanda zamu karanta ta nan gaba a cikin suratul ma'ida hurimatul khamr sai aka haramta giya tamaman haramtawa na gabaki daya daga lokacin kuma giya ta zamanto haramun gabaki daya wala junuban haka nan kan ku kusanci a ainihin a, sallah kuna hali na janaba kuna masu janaba bi ilajin ta hanyar kwantawa da mace shigar da azzakari a farjinta au in ko kuma fitar da mani ita janaba abu biyu ne ke wajen tata ko dai fitar mani ko da ba a kwanta da mace ba ko kuma kwanta da mace ko da ba a fitar da mani ba duk wanda ya faru janaba ta samu mutum ya kwanta da matar shi a bai fitar da mani ba sai ya yi janaba ta samu mutum ya fitar da mani ko da bai kwanta da mace ba mani a janaba ta samu to kan ku kusanci ainihin a, sallah a irin wannan halin illa abiri illa abiri sabilin sai masu yanke hanya ma'ana matafiya idan matafiya ne to ko da suna da janaba za su iya buga kasa su taimama don yin sallah ana tare ko ko mazaunin gidan da shi ma ba zai iya aiwatar da ruwa ba ana tare la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum junubun kuna da janaba illa mujtazina musatirina sai dai fa in kuna halin tafiya hatta taghtasilu har sai kun yi wanka falakum amma kuna da daman an tusallu sannan falakum ya tabbata a gare ku an tusallu ku yi sallah idan tasaltum a lokacin da kuka yi wanka amma qabla al-iktisali amma kafin ku yi wanka fan nahayi to shi hani an qurbani mawabi'is salati hanin ya ma shafi kusantan wadajen ma da ake yin sallar ne ayin masajid kan ma ku kusanci masallatai illa uburaha min ghair muksin wasu ka ce ma'anar illa abidi sabilin sai dai zaka iya wucewa misali gidanka sai an fita cikin masallaci ake zuwa to kai kuma kana da janaba to zaka iya bi ta cikin masallaci ka wuce dan zuwa gidanka amma ba ka zauna a cikin masallaci ba idza kana shakhs junuban idan mutum ya zamanto mai janaba ne la yadkhulul masjida ba zai shiga masallaci ba hatta masjida baitihi hatta masjidi baitihi har masallacin gidan shi musallahu inda yake yin sallah ba zai shiga wajen ya zauna ba la yamkusti ba zai shiga wajen ya zauna ba illa illa abira sabilin fagar sai dai dan tafarki wanda zai zo ya wuce kawai wa in kuntum marada in kun kasance ba ku da lafiya maradan yadurruhu alma'u rashin lafiyar da ruwa ke cutar da mai wannan rashin lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya aw musafirina kuna halin tafiya wa antum junubun sai janaba ta kama ku aw muhdafuna ko kuma kai ba sai janaba ba rashin alula kawai kai fitsari ko kai bayan gari ko kuma kai hutu aw da ahadun minkum min al-ghaiqi ko kuma wani daga cikin ku ya dawo daga bayan gari ba ruwa huwa al-makan al-mu'addu li qada'i al-hajati asalin kalmar ga'idi ba bayan garin bane sunan shi ga'idi a wajen da ake yi ne sunan shi kenan shine wajen da ake zuwa wajen da tsatse mai dan kwari inda suke zuwa suna yin tsugune shi yanke tsuguno shine ake ce mai ga'ido to shine aka samu bayan garin wannan sunan nashi ai la ai a hadasa shine idan mutum yayi kari aula mastumun nisa ko kuma kun shafi mata mana jama'atu muhunna kun tara da su falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba ta tadahharuna wanda za ku yi alola bihi ko za ku yi wanka bihi da shi ne salati dan yin sallah ba da talabi amma fa bayan kun nemi ruwan wata shi bayan kun yi bincike akan ruwan وهو راجع إلى ما عدا الم... إلى إلى ما عدا المرضى shine maruwa da bincike banda mara lafiya mara lafiya da wanda ya san cewa wanda ya san cewa baya iya aiwatar da ruwa to lokacin sallah nayi kawai ya nemi abin taimama ya taimama amma shi matafi zai jinkirta har ƙarshen lokaci har zuwa idan ya tabbatar da ya ɗebe kauna ba zai samu ruwa ba sai ya ce mama amma shi mara lafiya lokacin sallah na yi kawai ya san ba zai iya aiwatar da ruwa ba to ya taba kasa kawai ya ce mama ya yi sallah shine ba da ɗalibi bayan kun nemi ruwan wa taftishi kun bincika shine yace wa huwa raji'u ila ma adal marbaban da marasa lafiya to idan kun rasa ruwa bayan kun nema fa ta yamma mutu ku yi ku ne ku nufi uqsudu ku nufi ba da dukhul waqti bayan lokaci ya shiga sa'idan tayyiban ku nufi waje mai tsarki turaban shine turbaya tsahiran mai tsarki fadribu fadribu ku yi duka bihi da shi darbatayni bugu biyu taimama bugu biyu ake yi famsahu bi wujuhikum ku shafa ga fuskokinku wa aidikum da hannayenku mal mirfika ina ma ku shigar da gwiwa hannu cikin shafan ku shigar da gwiwa hannu cikin shafan inna allaha lalle shi allah kana bai gushe ba afuwan mai rangwami ne ga furan mai gafara hadhihi al-ayatu wannan ayan nazala ta sauka ne fi taimumi cikin sha'anin taimama. Iza kana al-insanu idan mutum ya zamanto laisa inda ma'un ba shi da ruwa. Ba shi da ruwa a gane shi rashin ruwa zai iya zamantowa hakikatan zai iya zamantowa hukuman. Akwai rashin ruwan da baka da ruwan ne gaba daya wannan rashin ruwa ne. Akwai rashin ruwan da ga ruwan ba za ka iya aiwatar da shi ba. saboda tsananin sanyinsa ko tsananin ko kuma yana da wata matsalar da in kai amfani da shi za ka cutu, za ka mutu ko za ka yi rashin lafiya. Wannan rashin ruwa ne hukuma ga ruwa amma ba ruwa. Ko kuma ga ruwa idan kai alola da shi za ka buƙaci kuma na sha. To suka ce ka haƙura da yin alolan ka shanye ruwan sai kai taimama. Kai ko da wani ne abokin tafiyarka zai buƙaci ruwan sha ɗin, kai kuma ga ruwan to ka ba shi ruwan ya sha dukkaninku ku yi taimama. Kai ko da shi ba mai yin taimaman ba ne ko da kafiri ne kuke tafiya ga ruwa idan aka shanya ruwan shi zai shiga wahala ko ya kai ga mutuwa ka ba shi ruwan ya shanye ka yi taimama ko da dabba ne dabban ko da kare ne ka ba shi ruwan ya shanye kai ke taimama rashin ruwa hukuman kenan to shine to ku yi taimama shine au au marida maradan ko ko yayi rashin lafiya rashin lafiyar da ajaza an al-istimal al-ma'i an an istimal al-ma'i wanda ba zai iya aiwatar da ruwa ba khafa min ziyarat maradin yana jin tsoron rashin lafiyar zai karu au hudusi ko kuma da ba rashin lafiyar amma in yi amfani da ruwan rashin lafiyar zai faru au ta au ta'akhuri bur'ihi ko ko a'a akwai ciwon amma zai jinkirin warkewa ne kama qala al-fuqaha kamar yadda dai malaman fiqh suka faɗa to falahu ya samu an yi tayammama yayi tayammama wa huwa shine an yaqsida sa'idan tayyiban sai ya nufi waje mai tsarki wa sa'idu at-tayyibu waje mai tsarki inda shafi'i a wajen imamu shafi'i mayan mayan butun nabat shine wajen da ke iya fitar da tsirrai wajen da iya ke iya fitar da tsirrai akazahu imamu shafi'i ya dauki wannan ne min kauli daga fadin Allah wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatahu bi idnin rabbih tunda an ce sa'idan tayyiban sai ya ɗauki wannan ma'anar a cikin wannan aya ana tare wasu idu tsayibu shi kuma waje mai tsarki inda malikin a wajen imamu malik kullu ma zahara ala wajahil arabi duk abin da ya bayyana a kan ƙasa min azzail ardi na daga ainihin yanki yankin ƙasar min turabin ƙasar ƙasa ce turbaya au sabakatin ko ƙasar gishiri au hajarin ko dutse ko ga wajen imam malik a imam shafi'i ba za ka yi akan dutse ba kenan din dutse bai fitar da tsirrai alam tara
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تدلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر شم بكو غني بني إلى الذين يزوا كوات أن أوتوا نصيبا أكباس وحذر ربو من الكتاب من الكتاب أكباس لتاتي كافنكو وهم اليهود سنة يهوداوا yashtaruna dalalata suna siyo bata bil huda da shari'a su bada shari'a su karbo bata wa yuriduna kuma suna nufin an tadillu sabil kuma ku bace daga kan hanya madaidaiciya tuqtiu tariqal haqi ku kauce mawa tafarkin gaskiya li takunu mislahum dan ku zamanto irin su wallahu Allah a'lamu shine masani bi adaikum da makiyanku minkum daga gare ku Allah ya fi ku sanin makiyanku ya ko musulmai adara bil a'da'i minna Allah ya fi mu sanin makiya min na daga mu kanmu fa yukhbirukum sai ba ku labari fihim da masu makiyan da tajtanibuhum dan ku nisance su waka fa billahi waliyan Allah ya isa matsayi Allah ya isa mai kiyayewa hafizan Allah ya isa mai kiyayewa lakum a gare ku minhum daga sharrin makiya waka fa billahi nasiran Allah ya isa a matsayin mai taimako Allah ya isa ya zama mana mai taimako mani allakum mai zame mai kariya gare ku in kaidihim daga sharri da makircin makiya من الذين هادوا
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعسينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعنا مع وانظرنا لكان خيرا لكم وأقوم ولكن لعنكم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
نعم ومن الذين هادوا شنو من ال... من ال... من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى يقول من الذين هادو akwai daga cikin waɗanda suke na yahudu kaumun akwai wasu mutane daga cikin su yuharrifuna yugayyiruna al-kalima suna caccanza kalmomi allazi un anzala Allah allazi anzala Allah wanda Allah ya saukar fi taura cikin at-taura min na'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rika canzawa amma wazihi daga inda waɗannan sifofin na Annabi suke allati wudi alaiha wanda aka aje ta a cikin at-taura din wa yaquluna sai su rika cewa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai su rika ce ma Annabi sami'ina qaulaka mun ji zancanka wa asaina amraka mun saba ma wa umarninka wasma ghaira musma'in kaji wani abinci ma'ana du'a du'a'un Allah samita wannan addu'a ne suke maka annabi kar Allah ya sa ma kaji shine ma'anan wannan magana nasu wai kuluna suna ce ma annabi ra'ina dan saurara mana a harshen larabci kenan amma ra'ina wato zagi ne a yaran su na yahudanci amma ra'ina a larabci ɗan saurara mana. To sauraka sai su riga amfani da ita suna zagi a ganajin annabi, sai Allah ya hana su. Layyan, waƙad naha alhali Allah ya hana su a cikin bakara ya ce, wa la ta ra'ina ko? La ta ra'ina, wa ƙulun zurna, kar ku riga cewa da ra'ina da unzurna ma'anar su ɗaya. Ya ka ce, to tun da ita waccan tana da ma'ana, a yaren Yahudanci zagi ce, unzurna kuwa larabci ne ba ta to kan kurka fasin wancan ku faɗi wannan. To sai suka ci gaba wa ƙarnaha Allah ya hana su an khitabihi biya su rika yi ma annabi magana da ra'ina. Wa hiya kalimatu saddin kalma ce ta zagi. Fi lughatihim a yaren Yahudanci min ru'unati kalma ce da aka ɗauko ta daga wauta. Allati hiya hamaqatu wai wauta. Kalma ce wadda ke nufin wauta. Layyan tahariban suna juyawa bi alsanatihim da harsunan su wa ba'anan dan kuma suka qadahan dan suka fiddina cikin addini ta'ana fil islam dan sukan addini wato kun ga yadda Allah subhanahu wataala ya mai da sukan annabi sukan addini ne sallallahu alaihi wa sallam walau annahum da asin su kalu za su ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi badala wa ataina maimakon su ce wa ataina wasma kazimu fakat kadai wanzurna ka saurare mu unzur ilaina kai saurare zuwa gare mu badala ra'ina maimakon ce ra'ina da kana khairan lahum da wannan yafi zama wa alkhairi a gare su mimma qalu mimma qalu daga abin da suke faɗa a haƙƙin annabi wa aqwama a adala da kuma wannan yafi zamantowa mafi adalci mafi daidai walakin sai dai matsalan la'anahum Allah Allah ya la'ance su abadahum arrahmati Allah ya nisan da Yahuda wannan daga rahamarsa ne mai ya jawo bi kufrihim kafircin su fala yu'minuna ba za su yi imani ba illa qalilan sai ɗan kaɗan daga cikin su sai ɗan kaɗan daga cikin su wannan ko shi yasa za kafin kaga bai yahudi da ya musulunta sai kaga kirista ko musun musulunta ko ɗari ma
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا كنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
na ya ayyu na'am ko ban ganshi wani لا يا أيها الذين نعم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصف وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة الله كبير والتافي سنة يهود ونصارى آمنوا في إيماني bima nazzalna da abinda muka sauka min alqur'ani na daga alqur'ani musaddikan shi alqur'ani na halin kasancewa fa yana gaskatawa lima ma'akum da abinda yake tare da ku min at na daga at-taura alqur'ani ya gaskata at-taura ya gaskata injila ya gaskata annabi Musa ya gaskata annabi Isa in ban da rashin asara ban da asara da rashin rabo bai zai hana kiristoci da yahudu su musulunta su bi annabi kamar yadda suka yarda da sauran annabawa din to sai dai ita shari'a rabbi innal huda hudaka wa ayatukan nuru tahdi bi man tashau shirya tana hannun Allah ne kawai e wa idza dallatul uqulu ala ilmin fama za ta qulu hullu sahau idan an kula taba ce tana sane masu nasiha me za su fara to wannan shine ah yana gaskata a taura min qabli ku imani tun kafin an nadmi sawjuhan mushafe fuskokinku namhu ma fiha mushafe abin da ke fuskokinku min al'aini na daga idanuwa wal anfi da hanci wal hawajibi da kira mu zama mun shafa fuskar ku mun shafa hancin ku mun shafa giran ku fana rud fana rudda mu mai da ita ala albariya zuwa ga bayanta mana fana ja'ala mu sanya fuskar ku kal aka fai ta zama kaman keya lauhan waye da fuskar ta zama to allo ɗaya kawai duk inda ka juya allo ai duk iri shi ɗaya ne ko ba gaba to kafin mu muku haka aw nal anahum ko kuma mu la'ance su nam sakahum shine mu shafe su kira da ta mu mai da su birai kama la'anna kaman masakna kamar yadda muka shafe ashabar sabti waɗanda suka yi sura na asabar ɗin nan su ne kawo dawo da mutanen annabi dauda wa kana amrullahi al'amarin Allah ko ya kasance qaba'uhu kuti shi mafulan abin aikatawa ne zakara Allah ya ambata fi hadhihi al-ayati a wannan ayar anna Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma daukaka la'ana qauma dauda ya la'anci mutanen annabi dauda allazina atadda waɗanda suka yi shishigi bi sabti a ranar asabar kama ta kaddama fi suratul baqara kamar yadda ya gabata a cikin suratul baqara hakan tabbas la'anahum Dawud alayhi salatu wassalam annabi Dauda ya la'aci waɗannan ashabus samti mana ma abuta sura nan asabar inda Allah yake talu innal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam to Allah an ci to innal ladzina kafaru Allah an ci waɗanda suka kafirta min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila ala lisani Dawud a bisa harshen annabi Dauda wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ja'ala min ibadihi qauman Allah ya sanya yana da wasu mutane a cikin jama'ar su a cikin jama'ar shi Allah na da wasu mutane a cikin jama'ar shi la'anuhum ka la'anihi tabaraka wa ta'ala la'antar su kamar la'antar Allah ne mun ji suka ce maka Allah ya la'anci ka to kai ka shiga uku yasa shi mai goron fara ke ta in shi yi maka addu'a ka ga almushiri in ya ce ma urus sai ka mace da siya Allah ya kara musu yadda la'antar su kamar la'anar Allah ne wa du'a'uhum ka du'a'ihi tabaraka wa ta'ala addu'ar su kamar addu'ar Allah ne dalili wa hum khulafa'u dan su halifofin Allah ne fa inna dauda wa isa annabi dauda da annabi isa kilahuma dukkanin su da asin ya addu'a ala qaumin a bisa jama'ar su wa la'anahum kuma sun la'ance su lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam ulaika allazina lu'inu waɗannan da aka la'anta ala lisanin dauda bisa harshen annabi dauda wa isa da annabi isa ibnu maryam dan maryam humul ladina qala al huna sune wanda Allah ya faɗa anan innahu la'anahum bi nafsihi ya la'anci su da kai kaga la'anar annabi dauda da annabi isa la'anar Allah ne saboda mene saboda ta harshen su Allah ke la'antar waɗannan abin nan to haka nan halifofin annabawa saboda dalili sun ce kullu ma kana mu'jizatan linabiyin jaza an ya kuna karamatan liwaliyin ma adami ta'addi suke duk abin da ya zama to mu'jiza ga wani annabi to wannan abin zai iya zama towa karama ga wali bambanci kawai rashin ta'addi talent shi annabi zai ce nayi kaza waye zai iya yi shi wali ba zai faɗa haka ba amma wannan magana akan sa imamul haramaini yake imamul imamul haramaini fakhruddin razi imamul rafi'i imamul ghazali imamu fakhruddin razi na faɗe shi ko imamu baidawi duk akan wannan maganar suke cewa duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi wannan abin zai zama karama ga wali Allah ya kara mana son su to saboda haka wannan kenan la'ana la'ana dauda la'an na shine gashi innahu la'anu bi nafsi la'ana dauda la'antar annabi dauda da yayi makafirai huwa la'anullahi la'anan Allah ne yayi makafiran tabaraka wata'ala mai girma da daukaka shine Allah ya ce au nal'anuhum sai muna la'ance su kama la'anna ashabas sabti kamar yadda muka la'anci ma'abuta su ranar asabar wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance mafula abin aikatawa ne wala ma nazalat to yayin da wannan ayar ta sauka Allah ce in ba su imani ba sai la'ance su sai mai zai shafa fuskokin su sai kawai mai da su birai to yayin da wannan ayar ta sauka to aslama abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam sai musulunta ana ana tare to fakila sai aka ce kana wa idan bi sharɗin dama wancan la'anar da Allah ya ce zai musu da kuma mai da su birai ko shafa fuskokin su da sharaɗi ne sharaɗin idan ba a samu wani ya musulunta a cikin su ba falan ma aslama ba'duhum yayin da wasu daga cikin su suka musulunta rufi'a sai aka dauke shafe su ba shafe su sun zama birai ba ba shafe su musu fuskoki ba wakila wani kawai an ce a'a yakunu tamsun wa maskhun za a shafe su din za a za a shafa fuskokin nasu za a mai da su burai din kabla yau bilki sa'ad kafin tashin alkiyama an ce za a yi haka kafin tashin alkiyama inna Allah
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله للي الله la ya gafiru baya gafarta an yi shiraka bihi yin shirka da shi an yi shiraka bihi yin shirka da shi wa ya gafiru ma duna zalika Allah yana gafarta duk abin da ba shirka ba amma gawa shi maliman ya shawo ga wanda ya so minan zunubi na daga zunubi ya gafiru ma duna zalika yana gafarta abin da ba shirka ba minan zunubi na daga zunubai sababin nuzuli hadhihi al-ayati dalilin saukan wannan ayar anna wahashiyan wahashi mun dai karanta abin da ya faru a yakin Uhud mun ji kuma ana aka kashe sayyidina Hamza babban annabi to wanda ya kashe shi ana ce mai washi mutum ne wanda yake dama wanda ta sa ya kashe mata Hamza ta sufurce shi ne ta sufurce shi ne Hindu ta sufurce shi ne don yi mata wannan aikin sannan kuma yi mata wannan aikin ya kashe Hamza suka zo har suka tsaga cikin shi suka ɗauko hankali shi suka tattauna. To, shi wa hashi shi ne ƙatila Hamza ta ko wanda ya kashe Hamza. Kataba ilar Rasul sallallahu Alaihi wasallam ya aika ma annabi wasiƙa. Ya ce, Inni uridul Islam ina so musulunta. Walakin sai dai yamna'uni ayatun min kitabillahi sai dai wata aya ɗaya ce a alƙur'anin nan na kusa hana ni musulunta. ayat da take cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara shi wai waɗannan da ba sa kira tare da Allah wani ubangiji na daban wa ana ni kuwa abattu aljibta wa taguta na bauta ma jibta da tagutu din na bauta musu gumaka ne kuma ayar ta ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta wa ana qatil hamza ni ko ni na kashe hamza wala yaznun kuma ba sa yin zina wa fa'altu hadha katiran ni kuma na yi zina da yawa da yawa fa nazala sai wannan aya ta sauka cewa illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki aiki na gari sai wannan aya ta sauka to kataba ilaihi rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadha sai Allah sai manzo Allah ya aika mai da wannan ayar fa kana sai sake cewa manzon Allah ana azamtu ala tawbati to ni dai na sake kudirar aniyar zan tuba wala alamu hal to ban sani ba shin idza tubtu in na tuba a amalu amalan salihan amla zan yi aiki na garin ko ba zan yi ba walam yatub har ila yau da bai tuba ba fa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan ayar ita ma ta sake sauka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha min az-zunubi na daga zunubai liman yasha ga wanda yaso al-maghfiratu lahu yaso ya mai gafara bi an yudkhilahu al-jannata ya shigar da shi aljanna bila azabin ba azaba wa man wa man sha'a kuma wanda Allah yaso azabahu ya mai azaba min al-mu'minina daga mu'minai bi zunubihi ta hanyar zunubansa su mai yudkhilahu al-jannata sannan ya shigar da shi aljanna fa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan ayat ta sake sauka فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى سيما زالا يساكي aika mai da ita fa qala sai yace qala to ai Allah ce liman ya shawo ga wanda yaso to wala adari hal akuna liman ya shawo amla to ban sani ba zan zama cikin wanda Allah ya so din ko ba zan zamo ba hatta nazalat har sai da wannan ayar ta sauka inda Allah ya ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ayyuhal ya ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina waɗannan da suka yi bannace bannace ala anfusihim akan kansu la taqana min rahmatillah kar ku ɗeba kaura daga samun rahman Allah sai Allah ce inna Allah Allah ya gafiru zunuba jami'a yana gafarta zunubai duka fa arsalaha ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saki aika mai da wannan fa aslama ba da zalika sai musulunta bayan wannan annasu wato su mutane ala a ƙasamin sun kashi kashi-kashi, sun kasu kashi-kashi. Ismun, wasu daga cikin mutane, aslamu sun musulunta wa amilu amalan salihan sun yi aiki na gari wa matu suka mutu ala zalika a bisa wannan fahim min ahalul jannati waɗannan ‘yan aljanna ne, bi ijma'in gamuwan malamai. Wa ismun, akwai kuma wasu daga cikin mutane, a Allah tabaraka wa ta'ala sun taɓa saɓa mawa Allah wa tabu suka tuba. wasta gafaru suka nemi gafaran Allah min zunubi daga zunubansu daga daga zunubansu ulaika min ahlil jannati bi ijma'i su wadannan ya aljanna ne wa kismun akwai kuma wasu asau su sun saba ma Allah wa matu sun mutu qabla tawbati kafin tuba an ji kashi kashi mutane akwai wanda suka suka suka rayu cikin din Allah da wahala ka iya lissafa musu wannan babban zunubi haka to wannan in aljanna ne da ijma'i waɗanda suka suka saba mawa Allah suka tuba kafin su mutu ƴan aljanna ne da ijma'i to waɗanda suka saba mawa Allah suka mutu ba su tuba ba su ne magana take a kansu to fa ulaika mukhtalafun fi waɗannan an yi sabani a cikin su almurji'a akwai wasu firka da ake ce musu murji'a mu fa nan ba mu da yawan firak firak firak din da suke a duniya su firkar murji'a yaquluna suna cewa innal mu'mina shi mumini la ta durruhul ma'asi sabo bai cutar da shi in ji murji'a sauraka suka ce yar kulun aljannata fakat waɗannan suka saba ma Allah har suka mata wasu ba kawai za su shiga aljanna in ji murji'awa ana tare wa inna jami'al wa'idi fil qur'ani duk wani azaba da yazo al qur'ani in ji murji'awa fa ba mu zo kan namu aqida na ahlus sunna ba inna ma huwa fi haƙƙin kufari duk inda kaji Allah ce zai azaba wai a haƙƙin kafirai ne inji murji'awa na amma man amana amma duk wanda ya imani fakar kadai fakar salima wannan ya kubuta min jami'il wa'idi daga dukkan wata azaba Allah ba zai mai azaba ba wannan kashi kenan wa qismu wasu su kuma suka ce wa qismun yaqul wasu su kuma suka ce inna man fa'ala kabiratan duk wanda ya taba aikata babban zunubi خرج من الإسلام يا فترقى مسلم مؤتزلة كنغو مؤتزلة سوى جوان ده إن دي كاتا وشجيا كوي كوي كاب ترقى مسلم إن دي كاتا ما هين كريا كوي كاب ترقى مسلم إن دي كاتا ما هين زنا كاب ترقى مسلم إن كاتا ما هين كاسا في كاب ترقى مسلم سوما وانا نان سنزانا انتا إذن سوى وجنسو يا haka saboda haka man fa'ala kabirata duk wanda ya aikata wata babban zunubi fa huwa min ahli nar kawai dan wuta ne mu'tazilawa kenan kun ji su aqidan murji'awa ko su sun ce duk taban musulmi ba zai shiga wuta ba duk inda Allah ce za a sa a wuta za a sa a wuta kafirai ake ne duk saban su kuma mu'tazila suka ce a duk wanda ya taba saba ma Allah da babban zunubi kafiri ne wuta kawai zai shiga wannan shine aqidar su wa ahalus sunnati ahalus sunna sune mabiya imam abul hasan al-ash'ari da mabiya abul mansur al-maturidi sune ash'ariyawa da da maturidiyawa wannan su ne musulunci ya shaida akan ahlus sunna wal jama'a kuma kashi casa'in cikin al'umman manzan Allah yau a duniya waɗannan ne. Muna tare? Shi sama insha Allah kamar yadda muka yi alkawari muna gama karatunmu na ruhul adabi to magana karatu akan aƙida za mu shiga. Kai tsaye za mu yi tarihi imamu ash'ari da imamu maturidi idan muka ji jagororin aƙidar mu sannan kuma sai mu zo mu faɗa aƙidojin wanda ke da aƙidar irin tamu shi ma ya kawo. Allah ya datar da mu. Ahlus suna suka ce a لا لا يخر لا أهل السنة سوء أهل السنة وأهل السنة لا يخرجون مسلما من ال من الإسلام باسا فتد مسلمي لك مسلم بسبب كبيرة السبب يا أيك تببن سنيبي فإذا ارتكب مسلم كبيرة إذا مسلم يا أيك تببن سنيبي ومات يموت قبل التوبة كافين يتوبة فأمره إلى الله الأمر سينا وجن الله ومن يتوب ومن يمت ولم يتب من وزره فوز إلى الله جميع أمره duk wanda ya ya mutu akan zunubi bai tuba ba hawwara dukkan al'amarin sai zuwa ga wajen Allah in ya so ya mai azaba in ya so ya gafarta mai wal haqu to gaskiya fi zalika a cikin wannan magana gaba daya ma qala ahlus sunnah shine abinda ahlus sunna suka faɗa cewa wanda ya mutu wanda ya aikata zunubi ba kafiri bane amma al'amarin sai yana wajen Allah dalili bi dalili dalilin hadhihi al-ayat wannan ayat Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u zalika ila al-mashi'at wannan izuwa mashiyar Allah ne in sha'a adkhalahu al-jannata in Allah ya so shigar da shi aljanna bila azabin ba tare da azaba ba wa in sha'a in Allah ya so asabahu ya azabtar da shi thumma adkhalahu al-jannata sannan shigar da shi aljanna ba da muddatin bayan wani lokaci mai tsawo kullu zalika dukkan wannan ila Allah tabaaraka wa ta'ala zuwa ga Allah ne mai girma da daukaka والمسلمون سو مسلمي الذين ارتكبوا الكبائر ولن سكايكة من ينزنبي حتى استوجبوا حتى استوجبوا دخول النار هر سكا تنتنتش غاوتا تو إذا دخلوا النار إنسش غاوتا ليسوا كالكفار في النار با كمان كافرين يعشقوا تنبا كودا سنة وتبا كمان كافرين بني الوجه الذي سجد لله duk goshin da ya taɓa yin sajada ga Allah duk musulmi zai a samu goshin da bai taɓa yin sajada ga Allah ba la yadkhulun nara abadan ba zai shiga wuta ba har abada sai dai minhum daga cikin yan wutan musulmai man yakunu qadamahu fi nari wanda daga daga shi ne za su zamanto a cikin wuta wa shakhsuhu barizan an nari rago jikin shi yana waje gabarin wuta Allah kiyaye mu wa minhum akwai daga cikin su man ila rukbatihi zuwa wanda wuta za ta kama zuwa gwiwar shi wa minhum akwai daga cikinsu man ila sulbi wanda za su kawo mai gadon bayan shi wa minhum akwai daga cikinsu man ila raqabati wanda wutar za ta kawo mai hawuye shi amma wajahu amma fuska allazi sajada lillahi wanda ya sajada da ga Allah fala tamassahu naru wuta ba za ta shafe shi ba imam al-fazazi ya ce mana haramun alaihi naru qalbun ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi alfarma annabi wuta ta haramta a gare ta fala ta musu hunna ruwa haulai waɗannan humul ladina idza usibu waɗannan ne waɗannan an musu azaba ba da yawmin bayan ko kwana ɗaya au ba da ayyamin ko sai an kwanaki masu yawa au ba da amin ko bayan shekara au ba da awamin ko bayan shekaru sai yukhrajuna sannan za a fitar da su minan nari daga wuta wa yudkhaluna aljannata sai a shigar da su aljanna sai a shigar da su aljanna akhiru ahalin nari khurujan wanda zai zama na ƙarshen ƴan wuta fita mina nari daga wuta ya khuruju zai fito wa ya kifu ke tsaya baina yadai lahi gaba ga zatin Allah tabaraka wataala gaba ga zatin Allah da girma da buwaya sai ya kulu sai ta ya rabbi ya ubangiji iz haddi ila babil jannati to ko da ba za ka ban aljanna ba akai da ko kofa aljannan dan zauna rika dan kallon abin da suke yi haka zai ce ma Allah wala atlubu minka shay'an gaira haza ba na neman wani abu ba wannan ba an fitar da shi daga wuta sai ce to a kashi ko kofa aljanna ne fa ya ta'ahadu ma Allah sai alƙawari tare da Allah annahu idza wasala ila babil jannati cewa idan ya je kofa aljanna ya kafi zalika wannan ya ishe shi ana tare wa ata ma ata min al uhudi wal mawathiqi sai ba da abin da ya bayar na alƙaura da kuma kullu alƙawari su kullu alƙawari cewa shi ta kofa aljanna kawai ta ishe shi فيقول الرب تبارك وتعالى يا الله يتي قربوه من الجنة توكو كسان تاشي ku kusanta shi zuwa ga aljanna falan ma kana bi babil jannati idan aka ja ka aje shi a kofar aljanna wa nazara yayi kallo ila ma fil jannati yayi kallo zuwa ga abin da ke cikin aljanna minan na'imi na daga ni'imomi wal huril ini yaga huril ini a cikin aljanna makasa maliyan zai zauna zamani mai tsawo anan wa qala sai ce ya rabbi ya ubangiji adkhilnil jannata ka an sana aljannan nan mana walai salimin ha shay'un kaga kallo kawai nake ba ban samu komai ba fa yudkhiluhu aljannata sai Allah ya shigar da shi aljanna wayan kusa zamana sai zauna zamani mai yawa amma bai da a gashi aljannan dai bai da komai bai da komai sai ya kulu sai ce ya rabbi ya ubangiji a ni min ni'imil jannata ni ma dan abun nan na aljanna ni ma dan san mun mana fa yuqalu law ta Allah ce mai alam tu'dil uhuda wal mawasiqa shin ba mun yi alƙawari da kai ka tabbatar da alƙawari annaka la tadalbu ghaira ma amma udita ba za ka nemo sama da abin da aka ba ka ce aka ka kofa aljanna an ka aka ka ce a shigar da kai a shigar da to ba mun yi alƙawari iya nan ba fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji la akunu aqallu iba la la akunu akalla ibarika minka hazan kan zaman to ne mafi koma bayan samun rabo daga wajenka a cikin bayinka yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ya faɗa ta mannin ta hanyar baiwarsa, yurdika to za ka yadda iza a alaituka kadarar duniya a shar marratin fil jannati za ka yadda in baka kaman girman duniya goma a cikin aljanna? Kala sai ce ya rabi a tasta hazi ubi ya Allah kuma izgili ake mun. Fa inda zalika da hikar rasul sallallahu alaihi wa sallam da aka zo daidai nan sai da annabi ya yi dariya saboda jin haka kala sai ce la a'a ba izgili ake ma ba ana qadirun ala kulli shay'in inna Allah ya ce mai ina da iko akan komai a adai tuka kadarar duniya ashar marati zan baka gwargwadon duniya kaman cikin kaman gwargwadon duniya so goma haza wanda zai samu kaman gwargwadon duniya so goma aqallu ahlul jannati dawlatan shine mafi karancin daula a yan aljanna Allah ya dace da mu man yushrik billahi duk wanda ya shirka mawa Allah faqad ibtara isman haqiqa ya kirkiri zunubi zamban zunubi aziman mai girma alam tara da da ma bakara ta ba to alhamdulillah mun ji biyar ke mana mallam abdullahi Allah ya sa na sani na'am zawiya na'am na'am na'am